cikin jimlar tuhume-tuhume da suke wa khalifa Uthman Allah ƙara masa yarda ka ƙaunihim kamar faɗinsu cewa innahu sa'ida ila darajati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil mimbar wai sayyidina Uthman ya taka zuwa matattakala da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake tsayawa a kan ta ya hudu ba wannan ita ma tuhuma ce da suke gani ya kamata sai na usman a kashe shi ko ya sauka daga mulkinsa ga yadda al'amarin yake malai ce fakanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya khutubu ala darajati thalitha lokacin da aka yi wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi mimbari wata mata ce ba an sariya mutuniyar madina ta turo wani kafinta ya zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa minbari da annabi tsira da aminci sa'ar tabbata a gare shi ya kasance yana hawa kan kututturen dabino ne sai ya hudu ba a kansa to da aka yi wancan mambari sai annabi tsira da aminci sa'ar tabbata a gare shi ya kyale wancan kututturen dabino aka dawo yin hudu ba akan minbari ginanne ko kuma ce sassaƙa matattakala uku ce annabi ya hau ta ɗaya ya hau ta biyu sai ya tsaya a ta ukun ta ƙarshe sai ya hudu ba a kanta sai kasance annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya rayuwarsa yana tsayawa ne a matattakala ta uku ya gabatar da hudu barsa falamma ja abu bakrin nazala ila saniya lokacin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya bar duniya sai na abubakar sai duk ya karɓi khalifanci sai kasance shi kuma idan ya hau wannan mimbari baya ƙarasawa zuwa daraja ta ukun can da annabi yake hawa idan ya taka ta ɗaya ya taka ta biyu shi kuma sai ya tsaya a nan sai ya gabatar da hudubarsa don uwa an fahimta aiko kun ga ya sauko matattakala ɗaya da ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi walamma ja'a umaru nazala ila al'ula lokacin da khalifancin sayyidina umar ya zo shi kuma sai ya kasance shi kuma ta ɗaya kawai yake hawa sai ya gabatar da hudubarsa akai ma'ana baya hawa ta biyu ballantana ya karasa ta uku sai kasance ta ɗaya kawai ke tsayawa walamma ja usmanu sa'ida ila thalitha lokacin da sayyidina umar an khatabi Allah ya kara masa yarda ya bar duniya kalifanci ya koma hannun sayyidina usman Allah ya kara masa yarda da ya tashi hudu ba sai ya hau ta ɗaya ya hau ta biyu sai karasa ta uku inda wa ya tsaya kenan inda manzon Allah ya tsaya tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi to shi ne sa'ida ila salisa sai hau izuwa ta uku to wai wannan wannan abin da ya shi ma abin tuhuma wai don me zai haka ina fata an fahimta yana ɗaya daga cikin tuhuma-tuhuman da suke masa ya yi abin da ba daidai ba sai yadda abubakar ya tsaya a ta biyu sai yadda umar ya tsaya a ta ɗaya shi kuma ya koma ta wajen manzan allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi menene laifi a nan wajen akwai abin da yake laifi babu wa haka ba su tamarral amuru ila yau mina hada mala ce kuma haka al'amari ya ci gaba da kasancewa har zuwa yau da mala yake wannan rubutu ko yake magana mu ma kaga har yanzu haka al'amarin yake shi ne haka al'amarin ya ci gaba da kasancewa idan limami zai kuɗu ma yakan hau ne zuwa matattakala tana ta ƙarshe a kanta ake tsaye hudu ba wa ƙalu suka ce daga cikin tumatuman da suka yi wace na usman كذلك كان عمر يضرب بالدر... بالدرة فصار هو يضرب بالصوت سيدنا عمر بن الخطاب الله قارا مسير دا كما كان عمر سيدنا عمر الله قارا مسير دا يضرب بالدرة يا كسانشي yana yin bulala bidurra asalin lafazin a larabci addirra ya kamata ya kasance bi kasri dal addirratu shine in ka ce addurratu abin da yake nufi shine lu'ulu lu'ulu a yan san dan lu'ulu dan dutsen lu'ulu ko to shi ake cewa addurratu idan ya kasance mai yawa ko kuma kullu shay'in thaminun nafisu ko duk wani abin da yake mai tsada ana ce masa addurra in kuma ka ce addarratu bi fathi dal shi kuma abin da yake nufi shine allaban shine nono ko nonon da yake mai yawa sai a ce masa addarra amma addirratu shine bulalan da ake bul ake duka da shi kamar kace tsimangiya kaga galibi aka ce tsimangiya a Hausa tafi kama da irin kamar kace abin da za a karyo a jikin bishiya ko tamkar dabino ko ba bulala irin wannan wacce ake yi da fata ba lokacin sayyidina Umar dan kaddabi Allah kara masa yarda kun san sayyidina Umar shi mutum ne mai horo dan shi da bulala ma yake yawo da ya ga an yi abin da bai dace ba sai dai ku tsuman giya kawai Allah kara masa yarda to shi idan mutum ya laifi za a yi masa ladabi za a yi masa ta'aziri irin wannan bulala yake amfani da ita to lokacin sayyidina Usman kuma a lokacin aka gabatar da bulala irin ta fata wannan ita ce as-saut in ka ce an kaji an ce as-saut to bulala kenan irin ta fata to sai suka ce wannan wai shi ma laifi ne dan me irin bulala da sayyidina Umar yake amfani da ita da yazo ya canza ya kawo ta fata shi ma yayi laifi wa qalu suka ce har yanzu daga cikin tuhuma-tuhume da suke yi wa khalifa Uthman Allah kara masa yarda آذى أبا الدرداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سكتي أيا توتر دا سيدنا أبو الدرداء الله كارا مسير دا دي دا كتكين سابا مزان الله صلى الله عليه وسلم سكتي سيدنا أسم ويا توتر دش وغيرها من الأمور التي أكثرها كذب على أثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ما لتي دوسته مته مدى داما وأن دباسو دا كان قدو da suka bijirar da su ga sayyidina Uthman wanda mala ya ce mafi yawancin su ƙarya ne suka kirkira suka jingina ta ga sayyidina Uthman hadhihi al-umuri fi ma ya'ti mala ya ce to bayani dalla dalla cikin waɗannan al'amura da suke tuhumar sayyidina Uthman zai zo kamar haka ai da malin ya mana alƙawari cewa zai kawo su ne a dunkule sannan kuma sai ya fasa su ko yawwa to yanzu ya kawo mana su ne a dunkule zai ɗauke su ɗaya bayan ɗaya kuma ya mana bayani mu ji al'amarin yake yace al-ma'khadhu al-awwal tuhuma ta farko shine walla aqaribahu suka ce sayyidina Uthman ya shugabantar da makusantansa shine na farko ko ya shugabantar da waɗanda suke danginsa ko na kusa da shi ya abin yake sai malai ce man aqaribu Uthman alladhina wallahum radiyallahu anhu wai suwane ne ma dangin Usman makusantan nasa da ake tunanin cewa ya shugabantar da su suwane ne a ƙaribu usmana allazina wallahu radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu mala yace in kana so ka san wai waɗanna dangin usman ne na kusa da shi da ya ɗauka ya ba shugabanci ga su kamar haka awwaluhum na farkon su muawiya shine muawiya ibnu abi sufyan Allah ya kara masa yarda wannan kaga muawiya ai dan kabilar banu umayya ne ko al'umawi ne shi ma sayyidina usman menene al'umawi ne dangi ne na biyu abdullah ibn sa'ad ibn abi sar akwai abdullahi ibn sa'ad ibn abi sar wanda mun bada labarin sa a baya za ku zo ku ji malam zai ƙara maimaita irin labarin da na baku akan sa shi ma dan uwan sayyidina usman ne na uku al-walid ibn uqba shine alwalid ibn uquba sai na hudu sa'id ibn al-as akwai sa'id dan as sai na biyar abdullahi ibn amir abdullahi dan amir guda nawa kenan guda biyar haula'i khamsatun wallahum uthmanu wa hum min aqaribihi waɗannan su ne mutane biyar da sayyidina usman ya ɗauki wani jagoranci ko shugabanci ya basu waɗanda aka tabbatar dangin sayyidina Usman ne makusantansa ne su kadai ne waɗannan mutum biyar din wa hadha fi za'mihim mat'anun alaihi su waɗanda suke waccan tuhumar wai ariyawar su da ragon tunanin su suna gani wannan wai abin suka ne ga sayyidina Usman dan me zai dauki jagoranci ya ba na kusa da shi sai malai ce falnanzur Usman ya ba da jagoranci ga makusantansa bari mu kalli ragowan jagororin da shugabannin da sayyidina Usman ya nada su wanda su kuma ba danginsa bane maga su kuma su nawa ne yanzu danginsa mutum nawa muka samu mutum biyar ko to ku taya ni irgawa mu ji waɗanda ba danginsa ba su kuma mutum nawa ne na farko yace Abu Musa al-Ash'ari na biyu al-Qa'qa'u bin Amru na uku Jabir Jabir al-Muzani na hudu Habib ibn Maslama na biyar Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid na shida أبو الأعور السلمي نبقي حكيم ابن سلامة نتقص الأشأث ابن قيس نترى جرير ابن عبد الله البجلي نقوم أتبة ابن النحاس نشأ مالك ابن حبيب نشأ بيو النسير العجلي na sha uku as-sa'ibu ibn al-aqra na sha hudu sa'id ibn qais na sha biyar salman ibn rabi'a na sha shida khunais ibn khubaish mutum nawa tun sha shida to mutumin da ya ɗauki danginsa mutum biyar ya ba su ya ɗauko wasu sha shida da ba danginsa ba da Allah sawa suka fi yawa kuma shin waɗannan dangin nasa da ya ɗauka ya bawa abin tambayin shi ne ba wai ya naɗa danginsa ba sun cancanta shi ne kawai abin da ya kamata ka tambaya wato ka bawa na kusa da kai mulki a ƙa'ida na shari'a ba shi ne abin tuhuma ba babban abin tuhumar me yasa ka bashi ya cancanta zai iya ko kuma kusancin naka ka duba ka ɗauka ka bashi wannan shine abin zargin ina fata an fahimta yawwa mala yace haula'i hum wulatu Uthman radiyallahu ta'ala anhu kaga waɗannan su ne shugabannin da sayyidina Uthman dan dan Affan Allah ƙara masa yarda ya ɗauka ya ba su jagoranci wa bi nadratin sari'a mala yace mu yi duba na gaggawa a cikin wannan نجد أن عدد الولاة من أقارب أثمان أقل بكثير من غيرهم ذاك سامو waɗanda sayyidina Usman ya ɗauka ya ba wa jagoranci a cikin danginsa a cikin na kusa da shi su malacho bi khasatin idza alimna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuwalli bani umayyata akthar min ghairihim musamman ma idan ka kalla kasancewa annabi ma da kansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana jagorantar da yana ba da shugabanci ga ƙabilar banu umayya sama da ƙabilar da ba ita ba hatta ƙabilar da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya fito daga cikinta banu hashim ya jagorantar da banu umayya sama da yadda ya jagorantar da ƙabilar kansa da kansa dan wannan fata an fahimta mala yace قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فبما لم مسلمتي أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي عليه رحمة الله يكتوى لا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني أمية ما لن ابن تيمية يكتوى ba mu sani ba ba mu san wata ƙabila ba daga cikin ƙabilun ƙuraishawa waɗanda suka fito daga ƙuraishawa waɗanda suke ma'aikata na manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi mafiya yawa sama da ƙabilar banu umayya in ji malam ibn taymiya ya ce li'annahum kanu kafirina saboda sun kasance suna da yawa banu umayya wa fihim sharafun wa su'ududun kuma sun kasance manyan mutane ne kuma sun iya jagoranci da shugabanci wannan magana malam ibn tamiya kawo ta a cikin littafin sa minhajus sunnatin nabawiyya fi naqdi kalam shi'a al-qadariyya wal wulatu alladhina wallahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wasta'malahum min bani umayya hum sai malai jirus malai ce shugabanni ko jagorori da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa ya jagorantar da su ya shugabantar da su daga cikin kabilar banu umayya kabilar sayyidina usman kenan mala yace ga wasu daga ciki akwai uttabu ibn usaid annabi ya dau jagoranci ya bashi kuma banu umayya ne abu sufyan ibn harbin baban ma'awiya kenan kaga annabi ya fara daukar baban ma'awiya ya bashi jagoranci da shugabanci kafin sayyidina usman ya dauki ma'awiya ya dora shi tare da yadda al'amarin yake ba shi bane shi kawai me yayi shi tabbatar waye sannan na uku Khalid ibn Sa'id akwai Khalid dan Sa'id shi ma Banu Umayya ne kuma Annabi ya bashi jagoranci Uthman ibn Sa'id akwai Usman dan Sa'id shi ma Annabi ya bashi jagoranci akwai Abanu bin Sa'id Abanu dan Sa'id shi ma Annabi ya bashi jagoranci daga Banu Umayya ha'ula'i khamsatun ka'adadil ladhina wallahum Uthman radiyallahu anhu malai ce to waɗannan su ne mutum biyar waɗanda annabi ya bawa jagoranci daga banu umayya kamar dai adadin da shi ma sayyidina usman ya bawa mai jagoranci daga cikin banu umayya ba haka bane annabi ya bawa mutum biyar jagoranci shugabanci daga banu umayya sayyidina usman ya bawa mutum jagoranci ya bawa mutum biyar jagoranci laifin me yake nan idan ka ce laifi to annabi fa ira da aminci tsara tabbata gare shi ina fata an fahimta yawwa thumma yuqalu ba'da zalika sannan bayan haka mala yace to za ma iya cewa ai inna ha'ula'il wilata lam yatawallaw kulluhum fi waqtin wahid mala yace to ga wata magana ma da mai mai kyau da ya kamata a faɗe ta yace waɗannan shugabanni guda biyar da sayyidina Usman ya ba su jagoranci yace ba su jagorancin nan ba bai ɗau jagoranci ya ba su gaba ɗayansu a lokaci guda ba ba wai ya naɗa wannan a can wannan a can wancan a can mutum biyar bai haka ba a'a ya naɗa wasu kamar mutum biyu ko uku idan an cire wannan kuma sai a mai da wani a haka ba aka samu mutum biyar kun fahimta yan uwa ba wai lokaci guda ɗaya aka ɗauki mutum biyar duk aka ba su jagoranci ba a'a kamar mutum uku ne aka ɗora su kawai sai aka cire wani daga cikin mutum uku ne sai aka mai da ɗaya sun zama nawa kenan amma dai mutum uku ne amma kuma mutum hudu aka ba ko to sai aka ƙara cire wani ma sai aka ƙara sa wani sun zama mutum nawa kenan har yanzu mutum nawa ne suke jagoranci mutum uku amma mutum biyar aka ba to haka aka yi ba an gane amma duk da haka duk da haka bai tsira ba abin suka ne abin zargi ne inda zaka san abin akwai wata a ƙasa kenan malai ce bal kana usmanu qad walla walida ibnu uqba thumma azalahu sayyidina usman ya fara bawa Usman ya fara bawa Walid bin bin Uqba jagoranci thumma azalahu sannan sai ya sauke shi shine azalahu fa walla makanahu Sa'id ibn al-As sai ya maye gurbin sa da Sa'id dan As dukkanin su guda biyu ne daga Banu Umayya ne an cire falam yakunu khamsatan fi waqtin wahid malai ce ba su taba kasancewa mutum biyar ba a lokaci guda a ce duka su suke jagoranci malai ce ba a samu wannan ba wa aidan hakanan kuma lam yutawaffa Uthman illa wa qad azala aidan Sa'id ibn al-As shi ma wannan Sa'id dan As din da Sayyidina Usman ya cire wancan Walid din ya dora shi shi ma bai bar duniya ba sai da ya cire shi daga garin da ya dora shi ina fata an gane sai da ya cire shi daga garin da ya dora shi za ku zo ku ji wannan gari ne me yasa kuma ya cire su fa inda ma tufiya Usmanu lokacin da sayyidina Usman yayi wafati ya bar duniya lam yakun min bani umayyata min alwulati illa salasatu babu wanda suka kasance suna jagoranci daga cikin banu umayya sai mutum uku kawai lokacin da sayyidina Usman ya bar duniya ya bar daga cikin dangin sa makusantan sa mutum uku ne kawai jagorori ba kowa malace hum muawiyatu وعبد الله ابن سعد ابن أبي السرح وعبد الله ابن عامر ابن كريز فقط وأنا متون قد أكون معاوية عبد الله بن ابن سعد ابن أبي السرح لو كنا أكون كان كرجا لو كتن ديب الدنيا وهنا أمر يجب التنبه إليه سما ليتيت أنا وجم أكون الأمر دي وجب أجاهن كلي أي فتكر وإزوا غريش منيني وهو أن عثمانا وهو أن عثمان عزل الوليد ابن عقبة وسعيد بن الآس من الكوفة سيدنا عثمان يا تري وأن متاني قدا بيو سوني وليد ابن عقبة da Sa'id ibn al-As dukkanin su ya cire su ne daga garin Kufa ta Iraki an fara dora Walidu a garin Iraki a garin a garin Kufa da Sayyidina Usman ya ga irin matsalar da yake samu daga mutanen garin sai ya cire shi daga wannan mukami sai ya mai gurbin sa dawa da Sa'id ibn al-As shi ma kafin ya bar duniya da ya ga irin matsalar da yake samu da su shi ma sai ƙara cire shi saboda mutanen kufa mutane ne marasa kirki mun ɗan yi bayanansa a baya saboda haka ba wai laifin jagororin ba ne laifin garin ne an gane mutanen garin su ne ba su da kirki ba jagororin da aka ɗora musu ba ne za ku ji dalili mala ya ce al-kufa shi fa wannan gari na kufa التي عزل منها عمر سعد سعد بن بن ابي بن ابي وقاص وعزل ابن مسعود malai ce wannan gari na kufa fa da muke bayani shine garin da sayyidina Umar da kansa ya cire Sa'ad dan Abi Waqqas daga gwamna a garin ya dawo da shi garin Madina a shi kaga ba sayyidina Usman ne fara cire mutum daga kuma ba ko sayyidina Umar kada ku manta da kissar da muka bayar a baya dalilin da yasa aka cirewa Sa'ad dan Abi Waqqas wasu aka samu suka kulla masa suka yi kutun kutun suka kulla masa makirci suka je suka yi karasa garin Madina suka ce bai iya sallah ba ai mun ba da labarin ko bai iya sallah ba yana zalunci kuma matsoraci ne baya zuwa baya zuwa yaki shine sai da Umar ya sa aka ciro shi ai a lokacin ma shine shine yawa ɗaya daga cikin su mummuna addu'a yace in dai daga cikin ne Allah ya masa kaza ya masa kaza kuma duk Allah ya amsa addu'arsa ai kun tuno ko to sayyidina Umar ya cire shi saboda makircin mutanen garin wannan kufa din ita ce Abdullahi dan Mas'ud sayyidina Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda shi ma ya cire shi daga daga gwamnan garin bayan Sa'adu a sayyidina Abdullahi dan Mas'ud shi ma an tura shi kufa amma shi ma ku duba duk karatun Qur'ani duk alaramin sai Abdullahi dan Mas'ud mala yace wa azala Uthmanu minha Abu Musa wal Walid wa ghayruhuma hakanan sayyidina Usman ya cire Abu Musa al-Ash'ari daga garin Kufa a matsayin gwamna shi ba ya je ya same shi a matsayin gwamna ya cire shi saboda me saboda yanayin mutanen garin sannan ya cire Walid da wasu su daga cikin waɗanda ya cire kamar Sa'ad ibn ibn al-As kamar yadda muka yi bayani yanzu mala yace al-Kufatu allati da'a aliyun ala ahliha wannan gari na Kufa fa shi ne garin da sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ƙara masa yarda ya musu mummuna addu'a in ka ji an ce addu'a wa ala to mummuna addu'a kenan amma addu'a li fulanin to kyakkyawar addu'a kenan to sayyidina Ali ya musu mummunar addu'a saboda shi ya sha wahala da su sosai kun san sayyidina Ali dan Abi Talib shine ya fara dauke hidikwatar khalifanci daga garin Madina ya koma da ita Iraki Kufa a can ya zauna to shi ya san suwaye su ya sha wahala da su sosai sun ba shi wahala Allah ƙara masa yarda sai da ta kai ya musu mummuna addu'a mala ya ce alkufatu lati ghadara ahluha bil hasan ibn ali su dai mutanen kufan nan fa su ne suka yaudari suka ha'inci dan gidan sayyidina ali al-hasan ibn ali dan abi talib Allah ƙara masa yarda dan uwan husaini babban kenan su suka yaudare shi mala ya ce alkufatu lati naqaba ahluha al'ahada ma'a muslim ibn aqil su dai mutanen kufan nan fa su ne waɗanda suka warware alkawari da suka yi tare da muslim ibn aqil shi muslim ibn aqil ɗan uwan hassan da usaini ne amma ba uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ba a'a kamar abin da ke cewa kozin ne su aliyu ɗan abi talib yana da yaya mai suna aqilu ibn abi talib ina fatan fahimta to wannan muslim din ɗansa ne kaga da hassan da usaini da muslim ɗan wane da ɗan ƙani kenan ko yawwa to abin da ya faru shine sayyidina al-husaini lokacin da yake zaune a garin makka lokacin da yake zaune a garin makka tare da abdullahi dan zubair allah ya kara musu yarda mutanen kufa a can iraqin sun ta rubuto masa takarda a lokacin yazid ibn ma'awiya shine khalifa bayan mahaifinsa ma'auya ya rasu aka ɗora shi a matsayin khalifa shi yazidu to sai kasance suna ta rubuto masa takaddu takaddu an ce an rubuta masa takaddu wajen dubu goma sha wani abu akan lallai ya tawo kufa za su goya masa baya a je a yaƙi yazidu su ba su yarda da khalifancin yazidu ba shi suke so shine jikan manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi sayyidina al-husaini tun baya yadda da ya ga wasiƙun sun yawa yace kai waɗannan mutanen akwai ƙanshin gaske a tattare da su sai ya kamata a amsa kiransa a ji a karɓar mulkin nan saboda haka da yawa daga cikin sabon manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda suke raye a lokacin a garin Makka sun tewa Sayyidina Husaini faɗa akan cewa kada ya je mutanen nan ba su da kirki yaudara su za su to amma sai ya fara tura shi wannan muslim din zuwa garin Kufa ya ce ya je ya tabbatar abin da suke faɗa da gaske ne saboda haka lokacin da ya je suka fito suka tare shi da yawa da yawa suka tare shi kowa ya sa hannu akan cewa duk inda zai je suna tare da shi duk inda ya sa kafa suna tare da shi ba za a taba shi ba sai an gama da su gaba ɗaya sai an kashe shi saboda haka muslim sai ga ah wannan mutanen da gaske suka ba sai ya tashi dan aike sai ya tura garin makka a je a ga sayyidina husaini cewa ya tau an samu tabbas an share mai hanya to lokacin da abin ya faru kuma sai ya kasance daga cikinsu kuma sai aka samu wanda suka je suka kira suka kira an gane nan da nan yazid dan ba'auye shi kuma ya taso ubaidillah ibn ziyad ce aje aje a operation a cikin garin kufa saboda haka aka zo aka rinka bin su ɗaya bayan ɗaya ana kamawa a kama wannan a buge a kama wancan a buge duk sai da suka janye shi muslim din a lokacin sai da ya nema inda zai samu mafaka a wajen suka hana shi suka ce a wallahi in ka zo za a zo a kama mu su fa da suke cewa sai an kashe su sannan za a kashe shi sai da ya kasance ya ma rasa inda zai je shi muslim din to a lokacin sai yadda Hussein shi kuma ya riga ya fito ya tau yayi nisa ina fata an fahimta to kun ga abin da ya faru da muslim kenan suka warware alƙawarin da suke tsakanin su waɗannan mutanen kufa ne saboda haka mutane ne da ba su da kirki kwata kwata wa akhiran wa laysa akhiran mala yace abu na ƙarshe daga cikin abubuwan da mutanen kufa suka yi wanda yake mara kyau wa laysa akhiran amma ba shine na ƙarshe ba daga cikin shi abin da malam zai kawo mana na ƙarshe ba dan shine na ƙarshe ba yace al-kufatu allati qatala ahluha al-husayn ibn ali radiyallahu anhuma su waɗannan mutanen kufan fa su ne dai waɗanda suka yi sanadiyar kashe sayyidina husayn ibn ali Allah ƙara masa yarda a inda ake cewa karbala karbala wanda kabarinsa yana can a can har yanzu su waɗannan mutanen kufan sun masa alkawarin za su tara masa rindina rindina ta kai mutum dubu arba'in ko abin da ya kama da haka amma daga ƙarshe da sayyidina hussein ya je sai da ya kasance sun bashi da mutane ba su mutum dubu biyu ba bai fi mutum dubu biyu ba duk sun gudu su suka yi masa daɗin baki da roman baki ya zo jikin annabi ne jininsa ba zai daga ba sai nasu ya ƙare haka da sauransu duk suka gudu gaba ɗaya mutanen kawai aka zo aka kashe jika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wasu daga cikin ƴaƴan gidansa dan ba shi kadai ba aka kashe ba akwai kannansa da suke tare da shi an kashe su akwai ƴaƴan ƴan uwansa da suke tare da shi su ma an karkashe su don haka ba shi kadai aka kashe ba a lokacin Allah ya kara masa yarda kuma dukkanin malaman tarihi kamar yadda zamu zo mu karanta a can gaban Allah ya so yarda sun tabbatar da cewa dukkanin malaman musulunci sun tabbatar da cewa kisan da aka yi wa sayyidina Husaini kisa ne na zalunci kuma dukkanin waɗanda suka kashe shi azzalumai ne sun saba wa Allah da manzon Allah ina fata an fahimta to waɗannan mutanen kuma su suka yi sanadiyar kashe su tare da cewa ba su suka sa takobi suka kashe su ba amma waye sanadiya su ne to yanzu mutanen da suke da irin wannan muguwar ɗabi'ar ku duba fa sahabi irin sa'ad dan abi waqas wanda tun yana tafiya a duniya Allah ya ce ya bashi aljanna amma suka ce bai iya sallah ba yanzu dan Allah mutum bai iya sallah ba Allah zai bashi aljanna kuma suka ce wa zalimi nan an tashi rabo baya yin adalci sannan kuma matsawarci nan za a je yaƙi sai ya noke shi ne abin ya ɓata masa rai ya ce na ganna a lokacin da mu mu biyar ba a gaban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu kaɗai ne musulmi a duniya a lokacin ce ina ɗaya daga cikin waɗannan mutanen kaga musulunci ma tunda dumi-dumin sa shi ya karɓa yake yi kenan kuma yanzu ka zo ka ce bai iya sallah kaga akwai takaici ko ba haka bane yawa kamar mutum ne yanzu ya musulunta shekaran jiya ya zo same ka ce baka iya sallah ba ya shekarun jiya musulunta amma sai ya ce kai wani baka iya sallah ba ba to kamar haka ne Allah ya sa mu dace kaga mutane ne mutanen kawai duk wani mutumin kirkin an kai musu ba sa yarda da shi sai sun masa abin da dole sai ya tilasta dole sai an cire shi daga gar to ashe kaga waɗannan mutane da sayyidina Usman ya cire ya sa wani laifin su ne kenan ba laifin su bane yadda kaga ba laifin su adi bane su ma ba laifin su bane mugun hali ne irin na mutanen kufa ɗin shi ne abin da ya faru ita dai wannan gari na kufa shi ne fagarin da shi bai yadda da wani jagora guda ɗaya ba har abada e bai yadda da wani shugaba guda ɗaya ba in za a kawo masa shugaba guda nawa sai ya yi sanadiyar tafiyarsa wani ya zo malaita idan in ku haka ne azlu usman radiyallahu anhu li ula'ikal wulati la yu'tabaru mata'anan fihim in ku haka ne cire waɗannan jagorori da sayyidina Usman ya yi daga garin Kufa malai ce ba a la'akari da shi a matsayin abin suka ga sayyidina Usman bal mata'an fil madinati lati wallu alaiha bari dai sukan zai koma ne zuwa ga garin da aka shugabantar da su a cikin shine mugun gari malai ce thumma hal asbatahu ha'ula'il wulatu kafa'atuhum aula to sannan abin da zaka tambayi kanka waɗannan mutum biyar da sayyidina Usman ya nada a matsayin jagorori shugabanni a lokacin sa wanda suke ƴan uwansa shin ya tabbata cancantar su shine kafa'atahu ya cancanta ya tabbata sun cancanta a basu shugabanci ko bai cancanta ba shine abin da shine abin da zaka zo ka ji satati شهادة أهل العلم في أولئك الولاة الذين ولاهم عثمان رضي الله عنه ما ليت إن شاء الله تعالى ذاك الشيدر دما لما ما أبو تائل ميسك باير قوات أن متم بير بسيدنا عثمان يباس جاغورنتي أزامنا إن شاء الله تعالى thumma yuqalu kadhalika mala yace kaman mu je can ga wata magana ita ma mai muhimmanci da ya kamata a faɗe ta inna ali ibn abi talib radiyallahu anhu walla aqaribahu idan ka ce laifin da sayyidina usman yayi wanda ya kamata a tuhume shi har ta kai ga zubar da jininsa shine ya nada waɗanda suke jagorori ƴan uwansa na jiki to sayyidina ali ibn abi talib shi ma ya nada waɗanda suke ƴan uwansa na jiki an gane ai sayyidina ali ibn abi talib shi ma ya nada ƴan uwansa na jikinsa jininsa shi kuma me yake nan laifi yayi ko daidai yayi in daidai yayi sai na Usman me yayi idan kuma laifi yayi sai na Usman shi ba yayi me kenan to me yasa aka hukunta sayyidina Usman ba a hukunta sayyidina Ali ba ina fatan fahimta yan uwa wannan kamar ilzami ne malin yake yi ilzami ne malin yake yi a ƙasa malin ya sa lamba ta uku za ku gani sai ce gashi nan walla Abdullahi wa Ubaidillah wa Qusam wa Tammam abna al-Abbas waɗannan mutum hudun da abdullahi da ubaidullahi da kusam da tammam dukkanin su ayin abbas ne bin abdul muttalib abbas ibnu abdul muttalib aliyu ibn abi talib ibn abdul muttalib kaga waɗannan ya suke da shi kenan dukkanin sa ne dukkanin sa ne kuma duk ya ba su jagoranci kun ji guda uku kun ji guda hudu ko sai ya ce wa rabibuhu muhammad ibn abi bakr sannan ya ba da jagoranci ga rabibinsa shine agolansa ɗan matarsa muhammad ɗan abubakar muhammadu ɗan abubakar as-siddiq ɗan gidan sayyidina abubakar ne kun san sayyidina abubakar yana da wata mata mai suna asma bintu umais ita asma'u bintu umais asalin ta matar ja'far ce ɗan abi talib yayin sayyidina ali lokacin da aka she ja'far a yakin mu'uta sai sayyidina abubakar ya aure ta da sayyidina abubakar ya bar duniya sai sayyidina ali ya aure ta ka zo ta mata ke mai falala da Allah ku duba wanda suke aurata Jafar kanin manzon Allah ne ira da aminci tsara tabbata a gare shi sayyidina abubakar abokin manzon Allah haka ta rinka ta dawo daga hannun wannan zuwa hannun wannan Allah ya kara mata yarda to ta haifa sayyidina abubakar da mai suna Muhammadu da ya mutu ya bar duniya sai sayyidina ali ya aure ta sai ta to da wannan dan gidan sayyidina ali ba a matsayin ɗansa yake ba da ya zo sayyidina ali ya ba shi jagoranci ya ba shi shugabanci ka kama ya ba wa kenan shugabanci ɗansa kun ji na biyar kenan ko sannan wa abdurrahman ibn hubaira ibn ukhtihi ummu hani'in akwai mai suna abdurrahman ibn hubaira shi wannan abdurrahman ɗin ɗan gidan ummu hani'i ne ita kuma ummu hani'in ƴar uwar sayyidina ali ce uwarsa ɗaya ubansa ɗaya an gane ita ce ummu hani wacce sayyidina ali yace sai ya kashe wanda ta ba kariya ta je ta kai annabi kara mun ba da kisa anan ko annabi yace kad ajarna man ajarti ya ummu hani ai yar uwarsa ce to danta mai suna abdurrahman sayyidina ali yace zo je ka rike mana can wajen shi ba sayyidina ali ba shi jagoranci kun ga mutum nawa kenan mutum shida diya ba shi jagoranci to bayan abdullahi dan abbas ma abdullahi dan abbas yana ɗaya daga cikin wanda sayyidina ali ba jagoranci ko da kina cikin ayin abbas aiko yana cikin wanda muka ambata to idan ka ce sayyidina ali yayi daidai sayyidina usman ma yayi daidai in ko zaka tuhumi sayyidina usman akan bawa ƴan uwansa to shi kuma sayyidina ali ka ce masa me saboda galibi masu aqidar shi'a su suka fi ruruta wannan abin to su kuma sa aqidar shi'a suna ganin sayyidina ali ai yana ɗaya daga cikin ma'asumi ma tunda imami ne duk imaman suna ɗauka su a matsayin ma'asumai ba sa sabo an gane to tunda imami baya sabo kuma ya naɗa danginsa kaga abin da sayyidina Usman ya shi menene shi ma daidai ne kin yayi aiki irin na imami kin to in dan shi ayi maka wancan magana sai ka kawo masa wannan mala yace summa yuqalu kadhalika a mun karanta na ko walam ينقم عليه أحد ولا ننقم عليه نحن أيضا wannan abin da sayyidina ali mala yace wala walam yanqim alaihi ahadun babu wani wanda yake tuhumar yake gani sayyidina ali yayi wani abin da ba daidai ba wala nanqim alaihi nahnu aidan mu ma kuma ba ma ganin wannan abin da sayyidina ali yayi yayi rashin daidai kwata kwata ba haka muke gani ba لأن هذا الأمر وهو تولية عثمان لأقاربه saboda shi wannan al'amari wani al'amari ne shi ne jagorancin da sayyidina Usman ya bawa danginsa na kusa allazi yanqimuhu ala Uthmana dukkanin wanda kaga yana tuhumar yana ganin sayyidina Usman bai yi daidai ba akan bawa danginsa jagoranci mala yace ifnani zaka samu yana ɗaya daga cikin mutum biyu ne imma sunniyun ko dai kasance dan sunna ne ahlus sunna ne wa imma shi'iyyun ko kuma ya kasance dan shi'a ne to kowanne akwai irin amsar da zaka bashi mala yace fa amma shi'iyyu idan dan shi'a ne yace maka sayyidina Usman ya yi laifi ya ba da jagoranci da shugabanci ga na kusa da shi danginsa wannan ba daidai ba ne sai ka ce masa malai ce fa yuraddu alaihi za a masa raddi a ba shi amsa a ce masa bi anna ali ibn abi talibin walla aqaribahu aidan ai idan ka ce sayyidina usman yayi wancan aikin to ai imami ma sayyidina ali a wajen ku yayi wannan shi ma ya zaka ce shi kuma fal amru sawa'un abin daidai wa daidai ne ba wani bambanci فإذا كانت تولية عثمان لأقاربه تعد مطعنا عليه idan zaka irga jagoranci da sayyidina Usman ya ba na kusa da shi a matsayin abin suka a gare shi fakadhalika tawliyatu ali li aqaribihi shi ma jagorancin da sayyidina ali bai an uwansa shi ma ba makawa sai ka irga shi abin suka a gare shi wa in lam yakun mata'anan ala ali in ko bai kasance abin suka ga sayyidina ali ba falaisat mata'anin ala Uthman to babu yadda zai kuma ya kasance abin suka ga sayyidina Uthman bal innal ladhina wallahum Uthman mala yace bar ma in ka kalli jerin waɗanda sayyidina Uthman ya ba jagoranci ka kalli jerin waɗanda sayyidina Ali ya ba jagoranci mala yace waɗanda sayyidina Uthman ya ba jagoranci afdalu min alladhina wallahu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sun fi falala sama da wanda sayyidina Ali ya bawa jagoranci waɗanda sayyidina Usman ya bawa jagoranci sun fi falala sama da waɗanda sayyidina Ali ya bawa jagoranci bala yace ajma'ina bi istisna Abdullah bin Abbas in ka dauke Abdullah dan Abbas a cikin na sayyidina Ali da wannan ku shi falalarsa a fili take kararra ko bala yace wa amma idza kana alladhi yunkiru ala Uthmana in dan shi'a ne ga amsar da zaka bashi wa amma idza kana alladhi yunkiru ala Uthmana radiyallahu anhu amma idan wanda ya kasance yana inkari wa sayyidina Usman akan ba da jagoranci wa danginsa sunniyan ya kasance ahlus sunna ne fa yuqalu lahu to shi kuma ga amsar da za a bashi sai a ce masa anta baina amrayni amrayni ithnaini kai yanzu da kake tuma sayyidina Usman akan wannan abin yanzu kana tsakanin wasu al'amura guda biyu ga su ahaduhuma al'amari na farko anna Uthman radiyallahu anhu hakika sai yadda Usman Allah ya kara masa yarda wallahu muhabatan lahum kana nufin cewa ko dai ya ba da jagorancin nan ne ga waɗannan mutane saboda yana jin tsoronsu da shakkarsu sun mai kwarjini kawai sai ya ɗauka ya ba su walam ya kunu ahalan lilulaya ba su kasance sun cancanci jagorancin ba a a tsoronsu ya ji shakkarsu ya ji kwarjini suka masu ya ɗauka ya ba shi kaga wannan kai tsaye mutum tuhuma yake gawa kenan sayyidina Usman wa fanihima na biyu zaka iya ce masa an taqula zaka iya cewa inna Usman kana yadhunnu annahum yastahiquna alwilayata sayyidina Usman yana gani cewa lallai sun cancanci a jagorantar da su waɗannan mutum biyar din shi sa ya ba su jagoranci walidhalika wallahu shi sa ya jagorantar da su والأصل إحسان الظن في أمثال عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ما ليس كاغا شي سيدنا عثمان إرى إرى سكوا يا كما تدق إند الأمر يزو أكن سكا كتا مسدد باك بني سيدنا عثمان إن هو ɗaya ne daga cikin mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya musu bushara da aljannatin sana duniya wannan babu wanda yake ja akan wannan haka ne ko to mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi aljannatin yana duniya ai idan abu ya zo ta ɓangaren sa tunda shi an riga an wanke shi tatas ba dai aljanna don muke ba to shi an bashi duk abin da ya zo a kansa yi ƙoƙari kai masa kyakkyawan zato a kai ina fata an gane idan akwai wanda za ka yi kyakkyawan zato a kan wani abu bai kai sayyidina usman dan afan allah ƙara masa zaba da shi da ire-irensa ina fata an gane malai ce sun ba da zalika kullihi sannan bayan wannan gaba ɗaya tanzuru fi siyar ula'ikal wulati ka kalla ka duba da kyau ka ga tarihi na waɗannan jagorori su su biyar sai na usman ya ɗauki mulki ya basu ka ga ya suke sun cancanta masu a basu mulkin nan ko ba su cancanta ba allazina wallahum usmanu radiyallahu anhum waɗanda sayyidina Usman ya ba su shugabanci ko ya ba su jagoranci muka faɗa a baya muka ce babban abin suke cece ku ce suke suka ga shugabanni irin namu na yanzu na demokaradiyya idan sun ba idan sun ba da shugabanci ga wasu wanda suke kusa da su me dalili rashin cancanta ba haka bane rashin cancanta ne galibi abin da jagororin yanzu suke ɗauka shine wannan ƙoƙari kai masa a siyasa da Allah ba haka bane komai rashin cancantar ka wallahi za a ɗauka a baka komai rashin cancantar ka za a kalla wana fa mutumin mu ne kuma yayi yayi ƙoƙari yayi ƙoƙari sai a ɗauki wani mulki da bai kamata ba sai a bashi ko kuma ya kasance yana da wata alaƙa da shi gwamna ko shugaban ƙasa ko matar gwamna ko matar shugaban ƙasa ko wani makamancin haka so sai a zaƙulo shi sai a jawo shi sai a bashi jagoranci haka ake ko ba haka bane ya cancanta ko bai cancanta ba sai a ɗauka a bashi sai ka sai ka samu mutum ya je ya karanta agric ko ya karanta wani abu na daban sai a ɗauki kwamishinan lafiya sai a bashi abinda mutum ya karanta daban mukamin da za a bashi daban da Allah wani irin rashin wani irin rashin adalci kenan ka gani yanzu akwai lokacin da akwai lokacin da aka rinka aka rinka raba ofa a garin nan lokacin wani gwamna wala irin yan jagaliya yan shaye-shaye sai a ɗauki ofar sakandare sai a ba koyarwar sakandare fa sai a ba mutum da ko firamare bai gama ba a ce an ba shi ofar sakandare haka aka rinka yi akwai wanda an ɗauki ofofi da yawa an ba su wanda ba su cancanta ba da yawa sau da sai suka rinka suna sai da ita su kuma sai mutum ya je a bashi kuɗi sai siya to wannan duk shine abin da yake kawo lalacewar shugabanci da jagoranci duk abin da aka yi shi bisa rashin cancanta to wallahi sai an ga abin da ba a so wannan dole ne amma idan ya kasance wanda aka ɗauka aka bawa duk alaƙarsa da shugaba inda ya cancanta wannan babu wani abu ba komai zai iya maybe fil ɗinsa ne abin da ya karanta kenan sai a ɗauka a bashi sai ya gwada in yi wani abu na ha'inci dan ba wai aikin ba a'a wani zaka samu ya iya aikin amma kuma zai yi ha'inci idan ya ha'inci sai a masa me sai a sauke shi eh ba wani a cewa a canza masa wani waje da sauransu mutum ya yi sata a can wasu a canza masa waje dan Allah ka duba fa ya yi sata a can sai aka ce nan wajen ba shaka kuma can to in ya koma can ɗin kuma me zai kenan ka duba ka duba abin da shugabannin suke dan Allah wallahi wato shugabannin namu wallahi sirre na mana hankali da yawa Allah sirre da mana hankali da yawa da yawa da yawa an cire mutum ka ga wani har an kai shi kotu fa har an kai shi kotu amma sai kaga an dauke shi an dawo da shi an wanke shi an mai kan tsarki an ba shi abin nan akwai wasu gwamnoni a ƙasar nan da aka kama su aka yi su kotu aka yanke musu hukunci gwamnoni bayan sun sauka aka tome su an same su da biliyoyin kuɗi sun yi badakala sun yi cuta sun yi zamba cikin aminci amma shugaban ƙasar lokacin kawai ce ya wanke su ya yafe musu sai ya yafe ya yafe musu ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati amma yakunu alaihim wakila idan shugaban ƙasa yayi ya yi musu ya wanke su a duniya za mu ga a gaban Allah zai wanke su shi ma a samu mai wanke shi ba haka ba ne? shi ma a samu mai wanke shi don wallah akwai haƙin ba a kansa duk shugaban ƙasar da ya mulkin akwai haƙin ba a kansa kana da haƙi kana da haƙi wallahi duk abin da aka zalunci a ƙasar nan an ka ce baka yafe ba wallahi sai Allah ya saka maka ko baka faɗa baka yi shiru wallahi sai Allah ya saka maka zaluncin da ake a ƙasar nan wani wasa ne kai ne baka san abin da ke faruwa ba kawai amma aka nuna maka irin zaluncin da ake a ƙasar nan fa kaga kaga ka farka daga bacci baka dubu goma taka ta kanka kaji an ce ga wani ya ɗibi wasu wani adadi ya nan da su Allah sai zuciya ta kusa bugawa sai wannan ka kana da haƙƙi kaga baka da dubu goma za a yi kayafa irin wannan Allah dai saka mana kawai mala ya ce وهذه شهادة أهل العلم في أولئك الولاة ga shaidar ma'abuta ilimi ga waɗannan jagorori sai na Usman ya ɗauka ba jagoranci al'awwal na farko mu'awiya ibnu abi sufyan na farkon su shine mu'awiya dan abu sufyan shi ma'auya za mu zo mu ji za mu zo mu ji tarihinsa insha Allah ta'ala a lokacin da za a kulla babi akan abin da ya shafe shi shi ma akwai babin da za a yi akan nasa tunda yana cikin wanda za a tattauna akan su malai la yakhtalifu ahadun min almuslimina babu wani daga cikin musulmi da yake sabawa ko da ya sabawa da ya saba akan cewa fi anna muawiyata ibn abi sufyan kana min khairil wulad akan cewa muawiya dan abu sufyan yana ɗaya daga cikin mafiya alkhairin shugabancin da aka taɓa yi shugabannin da aka taɓa yi wato yadda ka ji yadda ka ji ana faɗan ma'auya 'yan shi'a da jauran 'yan shi'a sun riga sun gama ɓata ma'auya a idanuwan da yawa daga cikin mutane hatta wasu daga cikin alu suna ba san waye ma'auya ba kawai su abin da suka saba ci shi ana zagin ma'auya amma ka je ka karanta tarihin ma'auya wallahi ma'auya mutumin kirki ne ba kaɗan ba jagora ne mai haƙuri da juriya gashi ya iya mulki mutanensa kuma suna matuƙar ƙaunarsa mutane saboda me ake wannan mutum da Allah adalci mutanensa suna son sa mala yace ba wanda ya saba daga cikin ma'abota ilimi daga cikin musulmi ma akan cewa ma'auya na ɗaya daga cikin mafiya alkhairin jagororin da aka taɓa yi bal inna ahla shami kanu yuhibbunahu hubban shadidan radiyallahu anhu mala yace bar ma mutanen sham mutanen da ya jagoranta sun kasance suna son sa so mai tsanani Allah ƙara masa yarda وكان عمر بن الخطاب قد والله عليها كاجبا ما لتي سيدنا عمر بن الخطاب شيني جاغورانتر da ya shugabantar da Muawiya a garin Sham wato asali abin da ya faru yan uwa shine akwai Yazid ibn Abi Sufyan Yazid dan Abu Sufyan yayan Muawiya ne wanda dan gidan Muawiya sunan sa yaci ina fata kun fahimta to asali shi sayyidina Umar ya dora a matsayin gwamnan Sham lokacin da ya rasu sai sai da umar ya ɗauki ƙaninsa ma'auya sai mai shi a matsayin gwamnan sham a shekaga wa ɗora ma'auya a gwamnan sham kenan sai na umar lokacin da sai na usman ya zo shi kuma sai ya ƙyale shi bai cire shi ba sai ya tabbatar da shi a shekaga ba sai na usman ne mai sa shi ba ko yawwa shi kawai tabbatar da shi to kuma yana ɗaya daga cikin har da shi aka tume shi dan me ya sa ma'auya a matsayin gwamnan sham alhali ba shi ya sa shi ba bala ya ce wa kullum lazi fa'alahu usmanu dukkan abinda za ka iya cewa sai yadda usman ya aikata annahu abaqahu ala tilkal wilaya kawai shine ya tabbatar da shi akan wannan jagorancin nasa wa zadahu wilayatin ukhra ya dan kara masa wasu garuruwa na kusa da shi ya kara masa a matsayin jagoran su thumma huwa katibu lil wahyi zamana rasulillahi sallallahu alaihi da kowace irin falala ce wannan ta ishe shi ya kasance ɗaya daga cikin masu rubuta wahayi a lokacin manzon Allah kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi mafi tsadar abu mafi girman abu a wajen wannan al'ummar gaba ɗaya shine alƙur'ani to yana ɗaya daga cikin wanda suke rubuta alƙur'ani wahayi idan ya sauka akwai kutabul wahayi masu rubuta wahayi idan ya sauka annabi yana da su idan wahayi ya sauka annabi zai ce ina wane rubuta aya kaza da kaza sai ya rubuta su ne abinda muke bayani a baya ana rubuta akan kasusuwa ko ko akan allo ko ko akan dutse ko ko akan fatu to ma'awiya na ɗaya daga cikin masu rubuta wannan wahayi Allah ƙara masa yarda kaga ya ishe ka falala wallahi ko ba ka da kowane irin falala a ce maka kana rubuta wahayi daga manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu kana gani munafiki arne dan wuta annabi zai kirawo shi zai rubuta masa alqur'ani kana gani za ta yi to kaga duk wanda yake zagin ma'auya ce masa arne ne dan wuta munafiki ne kaza da kaza da kaza wallahi san abin da yake faɗa ya san abin da yake faɗa malam ya ce wa kana min khairil wulati yana ɗaya daga cikin mafiya alkhairin jagorori ko shugabanni wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa yace khiyaru a'immatikum mafiya alkhairi zababbu daga cikin shugabanninku inji annabi man tuhibbunahum su ne waɗanda ku talakawa kuke son su wa yuhibbunakum su ma jagororin suke son ku ku talakawa kuna son shugabanninku su ma kuma suna son ku yanzu ku kuna son shugabanninku to su suna son ku annabi ya ce su ne zaɓaɓɓu yawwa gaba ta bi annabi ya ce wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum suke muku addu'a kuma kuke musu addu'a kune wa kune wa shugaban shugabanninku addu'a eh ko sai tsinuwa kawai eh to ku rinka yi da Allah ba ku yi abu ne mai kyau abu ne mai kyau Allah Allah wannan abin da nake faɗa muku da gaske ya kamata ka rinka shugabanninku addu'a Allah yanzu tsakani da Allah rabon da kai shugabanka addu'a kana nawa eh ai ba a gajiya da addu'a ba a gajiya da addu'a kamata yi a ce duk sallah ka sai kai shugaba yadda kake wa kanka addu'a haka za ka yi shugabanninka addu'a da gaske Allah da gaske saboda in shugabanninka suka suka gyaru kai za ka ji daɗi ‘ya'yanka za su ji daɗi iya kowa zai ji daɗi ba haka ba ne in suka lalace fa yanzu da kuke tsune musu suka lalace ɗin abin kanwa yake dawa kan kan talaka yake dawa komai ba mu da shi gashi nan dan amincin ma da da muke dan ji da ita gashi nan yanzu an fara farmakan mu ba dai shine babban abin da mutum yake ji da shi ba zaman lafiya to zaman lafiyan ma yanzu sai an hana mu gashi yana ɗaya daga cikin tsine musu inda kuke yi ba ya kamata ku daina ku rinka taya su addu'a eh mafi karanci ka rinka cewa Allahumma Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa wulata umurina Allah ka inganta jagororinmu da majibinta al'amuranmu ko wannan ce ka rinka yi Allah madaukakin sarki ya shirye mana da su wannan hadisi yan uwa imiraruhum hadisi mai lamba ta 1855 wa kana muawiyatu kadhalika mala yace muawiya ko haka yake mutanansa suna son su shi ma yana son su sune masa addu'a shi ma ne masa addu'a radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda lokaci yayi to sai mu dakata ana insha Allah ta'ala sai mu tashi na biyu sati mai zuwa shine Abdullahi bin Sa'ad ibn Abi Sar shine wancan sahabi da na baku labarin sa kwanakin ba yayin ridda ya dawo ya musulunta hannun sayyidina Usman kun tuno shi aiko to shi ne wannan za mu tashi a kansa insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muka yi ko tuntuɓin harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah na'am